الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي يا أخو قوتاً لبعد الآخر في قرأة دبوئة تريهدو داربين دا uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun yi darasi na daya a wannan sura ta talatin da bakwai suratul safati mun kuma tsaya aya ta ashirin da shida daidai za mu tashi aya ta ashirin da bakwai a wannan sura mai albarka muna da Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu yi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين الله madaukakin sarki yace wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sakin su ya fuskanci sashi yana tambayar juna in ba manta ba ne mana bayani akan yan wuta inda Allah ya gaya mana usurul ladina zalamu wa azwajuhum wato ka tattaro ko a tattara waɗanda suka yi zalunci mun yi bayani akan me ake nufi da zalunci ko kuma wanda zalunci ne wato da ire-iren su kowanne masu laifi kulab-kulab aka Allah madaukakin sarki yayi sa a tattaro zuwa wutar jahannama to shine yake ga wa ma kanu ya abuduna min dunillah da su da ababan da suke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki to shine Allah ya ci gaba da gaya mana cewa bayan an kora su wuta suna cikin tafiya tunda ya ce ba duhum ila siratil jahim a nuna musu hanyar wutar jahannama inda za su je su tafi suna cikin tafiya sai a tsaye interrogation kuma waqifuhum innahum mas'ulun a tsaye da zuwa fara musu tambayoyi tambayar kwakwa da shi Allah ya ce wa qabala ba'dhum ala ba'din yatasaalu sai sashin su ya biyo yana tambayar sashi qalu sai ce innakum kuntum ta'tuna na anil yamin sai mabiya su gaya wa waɗanda aka bi su ce da su ku ba ku kasance kuna zuwan mana ta'tuna na anil yamin kuna zuwan mana da fuska wato kura da fatar afiya kuna zuwan mana da cewa alkhairi kuka zo mana shine alyamin domin balarabe yana da wani abin yace ya zo ta bangaren dama yana nufin ya zo da alkhairi idan yace ya zo ta hagu yana nufin ya zo ta bangaren da yake ba na alkhairi ba to shine wannan fasarar wato abin da kura da fatar afiya suke mutu suna zuwa kamar to suke cece su daga wato yanayin da suke ciki fasara ta farko kenan fasara ta biyu shine ta tuna na alil yamini ai kuna zuwan mana ta hanyar karfi ikon da kuke da na cewa kun fi karfin mutum wato ta ka kuke zuwan mana fasara ta uku kuma shine ta tuna na alil yamini kuna zuwan mana da wato rantsuwa kuna rantsuwa kuna rantsuwa da Allah cewa abinda kuka zo da shi shine daidai shine fasarar da malamai suke kamar yadda ibnu juzay ya kawo a cikin at-tafsir li ulumi tanzil li ulumi tanzil da sauran malaman tafsiri wasu to sai yake cewa to am qalu sai suka ce ballam takunu mu'mini su jagororin waɗanda suka ga wannan mabiya ne suka faɗa yanzu waɗanda aka buje su ya dama ba mu'mine bane su ko ba mutane kirki bane shi sa ba ku ba Allah ba za su ne musu da martani haka iska ce da zuwa ma kana la alaikum min sultan ba mu da wani iko akan ku ba abinda zamu iya muku bal kuntum qauman tajin ku da ma mutane ne masu wuce gona da iri to da ma zamantakewar da aka yi ta ba ta Allah ba haka take karewa bai karshe mutum zai zo yana wannan yana zargin wannan wannan ma yana zargin wannan shine bal kuntum qauman tajin bar wannan magana ku da ma mutane ne waɗanda suke gona wuce gona da iri to kaga irin waɗannan maganganun in za ku iya tunawa a surori da dama Allah madaukakin sarki ya ba mu misalin cewa za a yi wannan irin wannan magana ta tsakanin mabiya da waɗanda aka yi Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin suratul ahzab cewa yawma taqallabu wujuhum yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi'afayni min al'adabi wal'anhum la'anan kathira kaga wannan duk Allah ya gaya mana tsakanin mabiya da waɗanda aka ji cewa in sun zo a ranar sai sun yi tsinin ruwa haka nan suratu gajiya fa yaqulu du'afa lil ladina takbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar qala alladhina takbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bayna al-ibad kaga anan wannan surar jiwa Allah cewa waɗanda suke rauna da za ta gaya waɗanda suka bi sai da su inna kunna lakum tab'an mu dai a duniya ko muke bi bala antum mugnuna anna nasiban minan nar shin za ku tseratar da mu ku wadatar da mu dangane da wani rabo da Allah ya yankan mana na azaba a cikin wuta to sai sai da dukarin ladina takbaru sai waɗanda su suke masu girman kan waɗanda ake bi sai sai inna kullun biya mu ma fa kan take yadda ake azabtar da ku ba azabar ake mana inna allaha qad hakama bainal ibad kuma kuma sai Allah ya hukunci tsakanin bayi ba da mu da ku duk gaba ɗaya Allah kona mu wannan suratul ghafir kenan sannan haka Allah ya kuma gaya mana wato a cikin suratul sabai walau tara idil zalimuna mawqubuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin قال الذين استكبروا للذين اتبعوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين اتبعوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا قال يجي وأتوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون wannan shi ma kaga ba yayyiyar magana da za su kenan Allah ya ce ina ma lokacin ina ma za ka ga lokacin da azzalimai suna tsaye a gaban ubangiji suna mayar da magana mabiya da waɗanda aka bi suna wato bayaniyar magana cewa ya kulun lazina sobe a gudun lazina takbaru mabiya suna cewa waɗanda suka bi laula antum lakunna mu'minin ba dan ku ba da kun mu'minai ne ba dan ba to sai waɗanda suke waɗanda aka yi biyayya sai da waɗanda suke mutu biyayya ana hadu sadadnakum anil huda ba adin ja'akum mu muka hana ku bin kiriya bayan kiriya ta zo muku karara bal kuntum mujrimin da ma mutanen banza ne kar ku zarge mu ko mutanen banza ne ba wani abin da zo domin ba mu ja ku ba ba mu janyo hannun ku ta karfin tsiya ba wa qala allazina tubi'u lil ladina takbaru bal makrul layli wan nahar kuma biya zai tsiya makin ki kuka rike mana dare da rana istamuruna an nakfur an nakfur billahi kun banta lokacin da kuka rika umartar mu da cewa mu rika mu kaucewa Allah mu mutunce masa wa naj'al abaraja lahu an dadin mu sanya masa kijiyoyi sai Allah yake wa sarrun nadama lamma ra'ul azab sai suka koyi nadama lokacin da suka ga azaba ta kowanne bangare suka koyi azaba karara waja'alna al-aghlala bi anatil ladina kafaru Allah yake sai muka sanya hukumi muka daddaure wuyan waɗanda suka kafirta aliyu zauna illa ma kanu ya'malun ai ma yi zauna ba abin da za a saka musu da mabiyan da waɗanda aka yi biyayya in ba abin da suka kasance suna aikatawa ba to shine Allah yake innakum ta'tuna na anil yamini dinkin kun kasance kuna zuwa mana wato ta bangaren dama sai Allah yake ni fa haqqa alaina qawlu rabbina na fa haqqa alaina qawlu rabbina inna laza'iqun فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين الله مدوكتين تركيتي فحق علينا قول ربنا sai suka ci gaba da magana da cewa to maganar ubangijinmu ta tabbata a kanmu qaulu rabbina yana nufin azaba cewa azabar ubangijin mu ta tabbata akan mu da kansu suke faɗa wannan kalma kamar yadda Allah mun faɗi wannan cewa a wasu wurare da kalimatu rabbika da da kuma qaulu qaulu rabbina da alqaulu in suka zo a Qur'ani suna nufin azaba kamar yadda ya ga mana wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun aba sai ba sai cikin surati a cikin da muka biya cewa wa ma annamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun illa ni wa qur'anun mubin yunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin shine wato mahallin jayi yunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin to kaga al-qawlu shi ma anan yana nufin azaba Allah madaukakin sarki yake fa haqa alaina qawlu rabbina sai zancen ubangijin mu azabar ubangijin mu ta tabbata akan mu inna la za'iqun da bakin suka ce lalle mu masu tantanar azaban nan sai mun tantane ta fa agwaina ku jagororin suka ce mu muka halakar da ku inna kunna gawin mu ma halakakkun ne da fa innahum fil azabi mustarikun Allah yake suna cikin azaba a hade da mabiya da waɗanda fa innahum yawma idin fil azabi a wannan ranar suna cikin azaba mustarikun wato a hade ga mabiya ga waɗanda aka ji Allah yake inna kadhalika naf'alu bil mujrimin haka muke yi ga waɗanda suke kini ne suka kiban Allah mujrimai kenan ya Allah yake ne innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الله من وقت الجريكية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله شو إحنا كافرا إذا أكتير في لا إله إلا الله يستكبرون كيف جرمان كيف جرمان كيف هو بدل الحق وغمد الناس to shine ma da yake cewa yasbiruna ayyaku wato yaquluha idan aka ce da zuci fada kama yaqulu hal mu'minu kamar da mu'mini suke fada sai su hadisi ya tabbata da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa annabi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce da in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad huwa tu'tiba min imanuhu wa nafsuhu illa bi haqqi duk wanda ya faɗi wannan kalmar da haƙoƙinta kuwa to da dukiyarsa da ransa gaba ɗaya sun kubuta da gare ni to shi ne yake cewa illa bi haqqi sai dai da haƙƙin ta wa hisabuhu ala Allah abu nufi haƙƙul islam da ake faɗa ga shi ne annafsu bin nafs wanda ya kace za a kace a wannan guraren kamar yadda hadisin ya fitar da wasu wurare daban to sai ke wa hisabuhu ala Allah hisabun sai yana gurin Allah madaukakin sarki in ma yayi wani abu da ya koyi na kafirci a zuciyarsa shi da Allah to shine innahu kanu zaki da lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina ka rika ji suna cewa yanzu shin ma bar ababan bautar mu shine kamar yadda Allah ya faɗa a wata sura daban aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu a mai da alloli gaba ɗaya su abin mamaki ne allolin nan da suke jikin ka'aba guda ɗari uku da cikin gaba ɗaya a ajiye su a ɗau Allah ɗaya sai suke cewa abin mamaki wai a ce duka allolin nan gaba ɗayan su mu ajiye su mu ɗau ɗaya to shine Allah yake wa yaquluna zaka ji suna cewa inna la tariku alihatina in ma bar allolin mu lishain saboda wani mawaki majnunin mai tabinka Allah ke gaya wannan kalmar cewa wai annabi alaihi salatu wasalam shine sha'irin majnun cewa mawaki ne mai tabinka aina anu natruku ibadata alihatina wa alihati abaina an qauli hada sha'irul majnun yanzu ma bar bautar allolin mu da kuma wato agaji da muke nema a gurin su saboda maganar wani mawaki ne tabinka suna nufa annabi alaihi salatu wasalam to shine Allah ya faɗi kalma yana mai karyata sallallahu ta'ala tasbiban lahum wa raddan alaihim sai Allah ya kawo aya gaba dan ya karyata su ko ya musu raddi sai yake ban bari wannan magana magana da kuke cewa annabi alaihi salatu wasallam ya irin majnuni ba haka bane ja'a bil haqqi annabi ya zo da gaskiya ne kawai wa saddaqa al mursalin sannan ya gaskata duk manzannin da suka zo kafin sa idan kuna takaba cewa ku yahudawa ne ya gaskata annabi Musa idan kuna takaba ku kiristoci ne ya gaskata annabi Isa saboda haka wa saddaqal mursalina ya gaskata manzanni gaba ɗaya ai saddaqahum fi ma akhbaru anhu min sifatil hamida ya gaskata su ga abin da aka ba shi labari na daga sifofin su kyawawa ababen yabo saboda haka baya kare ta manzo ko ɗaya sannan yana kan tirbus wanda suka zo da ita kamar da Allah ya gaya mana cikin suratul fussilat ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablu ba abin da ake gaya ma duk abin da suka gaya ma yanzu sun gaya wa manzannin da suke kafin ka bakar magana da su zage su fi kaza zagin da suke ma to sun gaya annaba tun da kan annabi nuhu adam alayhi salatu wasalam annabi nuhu duk sun gaya musu wannan kalmomin ya Allah yake ni إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون الله ملوك الجزائية إنكم لذائق العذاب الأليم من ليس قد أنتنا عذاب ودك كميرة وما تجزون بعض لا أتاكا مكدشي saboda wannan ke gantakar da kuke yi illa ma kuntum ta'malun fa sai abin da kuka kasance kuna aiwatarwa shi kadai za a saka muku ne inda abin da aku ya zama wato irin wannan jiza Allah ya faɗa cikin suratul wato asri kamar da Imam Shafi yake cewa da Allah madaukakin sarki bai saukar da kowace sura ba gaba ɗaya a cikin sura 114 sai wannan sura ta suratul asr yace lakafatu da ta yi jalon ba kawai domin idan ka dauke ta ka rika bibiyar ta dake dake wa'azi ne tsantsa kuma da rayuwar mutane duka a ciki cewa yau wal asri Allah yana rantsuwa da zamani kuma Allah shine zamani wajen da ke kawowa ce wal asri Allah yana rantsuwa da lokacin la'asar har ko a Madina mutum ya je wato yayi wani abu zai rantsi in za a yi rantsuwa ai bayan la'asar ake zuwa mambarin Annabi alaihi salatu wasalam a ce rantsuwa nan da a nuna ba girman abu saboda Allah ya rantsi da lokacin la'asar to shine wato da suka ce al'asr ana nufin lokacin la'asar innal insana shi za ka ga ai da ita da sallar asuba ne mutum baya a jami'i sai a ce yana da alamun munafikai ko to ya zama munafiki saboda suna da wata nida ta musamman innal insana hakika kowanne mutum da fi khusrin yayi asara wannan iyana inda a tsaya iyanan kowa asararre ne amma sai Allah ya istisna yake illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani suka yi ne kuma wa amilu salihati sannan suka yi ayyuka na kwarai sai ce wa tawasau bil haqqi suka rika wasiya a junan su da gaskiya wa tawasau bis sabr sannan kuma suka rika yin wasiya da hakuri to kaga wannan innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati abin da yake so in kawo shine wa ma tu zauna illa ma kuntum ta'malu ba abin da za a saka muku sai abin da kuka aiwatar kai shi ma ayatu ce wala asu innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai sannan kuma haka yake wala kad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim ko la kad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sabilin sai ce ne illal ladina amanu haka nan ma Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan kuma cewa wa innikum illa wariduha ba wanda yake daga cikin ku face sai ya tsallake wutar jahannama kowa kana ala rabbika hatman maqdiya wannan alkawari ne zartacce da Allah ya zartar sai ce thumma yunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisiya to shine Allah madaukakin sarki kuma ya kuma cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowanne rai abinda ta tsoro wurin shi za a wato yana tare da ya zama kamar wato jingina a tare da illa ashabul yamin amma banda wanda suke ashabul yamin wadanda suke yan bangaren dawo masu ayyuka na kwarai kenan to sai Allah ya ce aya gaba ibadallahi almukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum sawati wa hum mukramun to sai Allah ya ce kaga duk wannan abin da ya kawo yace amma inna ibadallahi almukhlasin banda bayin Allah wasu ikhlasi waɗanda Allah ya dace su ya ware su duk wancan walhalin da aka faɗa da azabar da za a yi to banda to shine Allah madaukakin sarki yake al-mukhlasina kaga wanda ya tafi sannan akwai al-mukhlasina masu ikhlasi wanda zai abu dan Allah shi kuma yin abu dan Allah shine mutum yayi abin da baya neman yabo kuma sannan zargi baya hana shi Iza wa rai kamar da wurin rajabin ke wadan ka karanta hadisin anan zaka gane matsalar abin da ya shafi idan Allah ko rashin idan Allah abu ne na zuciya domin cewa wanda yake yin abu dan a gani yayi riya ba ikhlasi a cikin sannan wanda ya yi dan kar a gani shi ma bai kawai abin da ake bukata shi ne zanto kai baka bukatar yabo ko tuka kawai inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan ai kaga wani zai zo shi dan ya ga ma cewa wai dan ya nuna mutane shi ne gilaji ne zai ce karatun nan ba za a sa lafiya ba ba kashi ke dan ne zai tsora ka ba ta nan innakum ta'tuna na anil yamini kenan tanan gurin zai biyo ba tanan zai biyo tunda kai kana so ka nuna mutane kana da ikhlasi to bari ya biyo ma ta wannan gurin domin zai gaya ma cewa idan ka koyi wato za a rika cewa ai wani mai ikhlasi to ya fice ka kai dai kawai duk abin da zaka yi kokari ka yaki zuciyar ka zan to dan Allah ne shine kawai domin shi zai duba zuciyar ka wani ba zai ganka ka to yake wannan ba dan Allah yake yi ba kawai yau da gobe za ta nuna Allah madaukakin sarki zai bayyana wa mutane domin abin da ake yi dan Allah ba Allah yana sa ya tori wannan alama ce ita zaka auna kawai ka kalla amma ba za ka yi mutum hukunci ba an fahimta da kyau ko to shi ne abin da yake ila ibadallahi al-mukhlasin sai bayin sa waɗanda ya zaba Allah ya sa wa a cikin su al-mukhlasin kuma ba shi yin abu dan Allah suna nufatar sa kawai shi kuma ya sani ai kaga wani da yazo wani da yazo karshen karshen suratu maryam innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda karkashin wannan gurin wanda ya cikin malaman tafsiri ya kawo labarin wani bawan Allah da shi ne yazo yake cewa wallahi zan ta yi ibada da kowa sai ya faɗa to sababbin Allah na kowa sai ya rika labari da garin nan yaje koyi kansa a cikin sauma in bukka shekara bakwai baya fitowa da ya tashi fitowa duk inda ya wuce ta gurin sai a ce kun ganki ko mutumin nan ne ne kafirar riya wai ya bi kowa ibada sai Allah ya iya dacewa a yi shi dawo ya kuka yawan kansa faɗa ya ce ya ubangiji na tuba zan yi abu na dan kai ba na buƙatar yaban kowa wallahi bayan ya ɗau lokaci da ya kuma fitowa kuma sai alƙa bawan Allah wannan bawan Allah ne da yake ibada da shi ba ba ya so a gani kuma Allah ya bayyana mana muna da to domin wanda yake sa ai zai kan ai Allah ne to sai ya cire dawa yake sa a so mutum ai haka annabi ya faɗa cewa idan Allah ya so ka tayi cewa malaiku ya ce Jibril ina son wani ka so sannan sai ya sa soyayya ta cikin mutane ba kai kake biya ba kai dai kawai ka nufaci Allah domin shi ne muqallibul qulub ne duk biya zuka da in ya ga dama sai sa zuciyar wani ta soka mutanen kirki yake nufi sai kaga suna kaunar ka ba kai za ka ciya wa kanka ba haka ba to shine abin da Allah yake illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan da wanda ya tafi ulai wa'annan bayin kuwa lahum rizqun ma'lum suna da wani arziki sananne ya Allah yake kamar ka tambaya wannan irin arziki zai ce fawake za a ba su kayan marmari kala kala abubuwa ne kala kala wa hum mukramun sannan za a rika karama Allah zai sa a karama kaga abin da bawo yake cewa yau an yi taro an karama wani to aljanna ma sai an karama wane mutum wane mutum sai ce fi jannatin na'i na fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا ينزفون Allah madaukakin sarki yace fi jannatin na'im wato za a karraba ta a cikin aljanna wadda take babu ce ni'ima sai ala sururi suna kan gadajin mutaqabirina suna fuskantar juna ba zancen wani rika gano kiyarwa na ana zance kowa yana kallon kowa shine ala sururin mutaqabilin suna kallon juna yake yudafu alaihim sannan za a rika kewaya su bi ka'atin da kayan abin sha domin alka'as a larabci shine kofin da yake dauke da wani abu shine alka'as shi larabci saboda yana da fadi za ku ga kofunan kowanne da sunansa ya dubu alaihim wuldanun mukhalladun bi aqwadin wa abarika wa ka'sin min ma'in kaga can gurin ya fito ba da sunayen kofuna isa wanda ya haddace Qur'ani ya kamata a jena da jarin kalmomi na larabci domin kaga alkub da ba wuce yake cewa kofi kof ai daga alkub ne saboda haka kof din nan shine kofin da yake empty kaji Allah yace akwai kofuna akwab jami'in sa kenan akwai kofuna da yawa irin wanda yake disposable din nan da dauki ka ga sunan da yawa iya ganin ka shine wabari al-ibri kuma shine irin job din nan wanda ake zuba abu wanda za a tuntsuro wanda za a zuba duty a ciki a tuntsuro shi a sha shine al-ibri shine wabari ka wa ka'atin kaji ko sai da kuma kofi wanda yake da wani abu a ciki mimma in daga wato abin da za a rika sha sai Allah yake bayan wannan na cikin abin da yake wato kofin da yake dauke da wani abu a ciki karka doka an ka gaba sha ya kare sai aka ce ga kuma idaniyar sa tana kulkulowa idan ya kare ba shi kenan zai funda daɗi karewa ba a'a za a ci gaba da sha shine wa ka'atin mimma in daga idanun ruwa kuma na wannan abin da kake so ka sha ga idanun da ne yana ta kulkulowa ba zai kare ba to shine abin da Allah yake yi tsago alaihim bi ka'atin min ma'in za a rika cewa ya ga dama kaga cewa ya dubu alaihim wuldanun mukhalladun yara kanana za a halitta a sa su rika cewa yan aljanna domin shi yaro yana dauke cewa za ga mutum yana da ya haihu ko kuma ya girma yana bukatar ya ga yara a jikin wani lokacin za ga wanda shi ya daina haihuwa amma yan jikoki sai a kawo su gidan saboda yana so kawai ya rika jin motsin suna kaiwa su komo to yan aljanna ba sai an halitta musu kananan yara wanda za su rika kaiwa su kowo ba masu tumbudi bane ba masu fukari ba ba kalfi kwata kwata babu yara ne kuma ba masu damu ba wanda da sai kai rukuyi ka ji shi a wuyanka a'a sam wa'annan dauke cewa za su to Allah bada wajen sarki yace bi kafin min ma in yace bai ba fari tas wannan abin kan lazzatin abinda za su sha ne daɗin da suke gashi fari ɗan littaribi ga wanda suke mashaya na cikin aljanna wanda za su sha wannan abu sai Allah yake ne la fiha qawlun wannan abin da za su sha kaga yanzu magana giya ake sai Allah yake la fiha qawlun wannan giyar da za a sha ba ta ta wato maganganun banza la yusaddauna anha wa la yunzifun ba za a yi maganganun banza ba kuma ba rashin lafiya kaga giyar duniya aka ja wani sai kansa ya rika ciwo sannan ga maganganu kala kala da zai rika faɗa na na kirme eh yana cikin ma'aji ne ayar gaba za ta faɗi bayan to shine lafiya a gaurin wala hum an hayyun gafuna sannan ba za su mayi ba ba mayi kwata kwata shi za annabi yake in mutum yana jin giyar duniya to ba zai ta lahira ba domin ta lahira ita ce wa harun min khamrin laddatin lisharibi ko haka Allah yake akwai korama wanda giya ce kawai za ta rika kulkulowa wanda kila wani idan ya ji an ce giyar sai ga kamar ba irin wannan ba ce duk su kawo su gunda a to sun ba su wani to saboda haka duk ba irin wannan wannan ka ga mutum ya ja mahaukaci yake zama wannan ko idan mutum ya ja nutsuwa za ta bai saboda babu wayannan abubuwan a ciki kuma wannan duniyar ai wayannan abubuwan su suka janyo ake mutum yake ake yayi yayi marisa ya ta kofu su suke janyowa an bai da rage ku to wannan sunayen ai ba sai mutum ya ja ba zai zama buri buri wuri da duk ba a cikin sa ake auna manja da wanja na ba to saboda haka wannan jini lafiya ga wani nola ma'ana yun zabun babu babu ciwon kai sannan kuma ba za a rika maye ba sai Allah ya ji وعندهم قاصرات الطرف عين نعم كأنهن بيض مسنون وكان قال الزداوا daga karrama da ra'ayi wa yan aljanna kaga Allah ya faɗi da shi kai marmari da za a ba su yace wa indahum sannan za a ba wa yan aljannan nan yan aljannan nan qasiratu sarbi mata waɗanda suke rinse idanun ganin su yana kan mazan su kawai wane mutum ba tabarakallah Allah ya saka da alheri saboda haka wa inda hum qatiratu qalbi a ɗan aljanna Allah zai ba su wato qatiratu qalbi waɗanda za su kiyaye ganin su da iya wajen su kawai to shine qatiratu qalbi ayyuka masu manyan idanu idanun su manya domin babban ido yana ƙara wa mutum kyau to irin wayannan shi da Allah ya ce wa aurul aini ko ga mata waɗanda suke masu manya manyan idanu ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce lu'lu'u ne wanda aka tanu da yana daukar ido aka mata aljanna to shi ne abin da yake faɗa a nan wa inda hum qatiratu tarbi ayn aurun maqsuratun fil khiyam kaga a duniya ne yanzu matar ka da an kwana biyu kuna samun zabanin ta kallon mudubi sai ce wallahi alfarma ne wa saboda tana ganin cewa yanzu in ta fita ba za a iya auren ta saboda classical presentable wanti cewa ta sawa gaban mota kuma kai ma ka sani to amma aljanna ba wannan kaga yanzu muke wasa ba ma takan tafiya kallon finafinai da wayi sai kaga wannan da yazo yana tarwa yanzu ina ma mijinta ne haka yake faruwa ina ma domin kai baka iya wannan abubuwan da yayi ba yanzu domin dan kankanin abu ne yake iya dauka hankalin mutum kankanin abu zai burge ta to su ma ta aljanna ba kallon kai kaga ba sai sun kalla wani zai burge su ba to ba ta kallon kowa sai kai shine Allah madaukakin sarki yace wa inda muqatiratu sarbi'in yace ka annahunna wa innan matan kai kafi baydun wani irin kwayi yadda ka san kwayi yace maknunin wanda aka tanada misali da farkon kwayi yanzu komai zai iya hawa kanka kafin a fare amma idan ka fare saboda kinsa za ga daukan ido kuma duk abin da ya sauka a kai zai gangara to haka farin idan mata aljanna yadda ka ga wannan farin kwar to shine baydun maknun wani kai wanda Allah ya tanada sai Allah yake ne فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الله يجي فأقبل بعضهم على بعض في ساجي ين الجنة يجيو يكلي ساجي يتساءلون سنة تنبيه جنون وإلى وانا كوا أنا تسيه لكوش يأتي إلى وانا كوا سوى دياتين في دوانا الدنيا سنة تنبيه جنون إن قال قائل منهم sai wani daga cikinsu a cikin ya aljanna zai ce in ni kana li karim ni ka muna da wani aboki kowa ya sani dai ya kulu kun san me yake ce mu ya kulu a innaka lamina almusaddiqi in muka haɗe haɗin jini yake mun yana cewa wai kai kai yanzu kana gaskata abubuwan da ake faɗa cewa wai idan mutum ya mutu za a yi tagin alkiyama za a yi kaza kai yanzu ka yarda yake yana da abokin da in dai suna da ya faɗi wannan kalma ai za mitina wa kunna turaban yanzu mun mutu mun zama turbaya wa in zama mun riddige mun zama kafi a inna la madinun za a dawo da mu duniya a saka mana shine addini din ayyumul jaza wato za a saka mana har sai an dawo da mu duniya a saka mana abin da muka yi kala sai ce hal antum mutali'un shi wannan mai fadan wanda yake cewa yana da aboki sai yake da sauran ya da janna ko za ku zo mu je mu leka wata tunda ba mu ganje aljanna ba mu ko yana ta al antum mutayyi'un ku da ku raka ni mu je mu leka kamar in ka lura da amsar da ayat ta bayan ta gaba cewa ka ka je ka leko kai badala yana zuwa da ya leka fara'ahu sai ganshi fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahannama shi wanda ne ne nema yau ya sashi a keken dera sai dan ji a tsakiyar wutar jahannama kana ji ce tallahi na rantsi da Allah in kike da tobi saura irka halakar da ni haka ne jira ba saura irzi ma ka jefa na a wannan halin da kake sai ce walau la ni'matu rabbi ba dan ni'mar ubangiji na ba da kuntu min al muhdarin da tun muna tare da kai a wannan wutar imamu suddi ya kawo a tafsirinsa cewa wasu mutane ne nan da Allah ya bada labarin su a bani Isra'il su biyu saboda haka su biyu nan abokai ne suna tare to sai ya zanto suka samu um, dubu um, dinari dubu shida sai aka raba dubu uku uku bayan sun je sun yi abubuwan su kowa aka raba dubu uku uku bayan kwana biyu sai suka haɗu sai ɗayan yake da ɗayan um, ina kudin nan naka ka yi investing kuwa sai ya shi ba abin da ya tuna nan sai ya yi na ɗau dubu ɗaya na yi na je na yi investing ɗinta a wani business wanda zai kawo min kuɗi shi kuma da ya dawo gida sai ya tashi da dare ya sallah ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji aboki na ya yi investing a duniya ni kuma ga tawo dinari dubu ɗaya na yi investing ɗinta a lahira so da ke Allah maɗaukakin sarki ka buɗe mu akawun na lahira da wannan dubu ɗaya wace gari ya tara talaka biyar ba mu bayan kwanan biyu suka kuma haɗuwa sai ce da shi yaya aka yi ka kuma investing yace har yanzu dai ba abin da yi sai ce to ai ni kuma na ɗauki dinari dubu ɗaya na ce bayi da suna nan za su rike min hidima a gida yi mun aikin gona kaga za a samu kuɗi sai kuma dawowa da dare kuma sallah yace ya ubangiji na ƙara wari dubu ɗaya na wato zan ƙara investing a lahira Allah madaukakin sarki ka karba mu wace gari ya kuma tare talakawa ya raba mu bayan sun kuma gabuwa ya kuma tambayar sa cewa yaya yace ba abin da ya yanzu yace an yi kuwa wani babban mutum ne a garin nan ya mutu ya bar matarsa kyakkyawa saboda haka na je na biya ta laifi na auro ta kaga da ita da kuɗin da ta mallaka da komai duk na wani yanzu in dawo ya talla raka a biyu zai ce ya ubangiji ni kuma wannan dubu ɗaya zo da ke ka tana da mun mata a cikin hore da aini da wannan dubu ɗaya ya tashi wa gari gaba ɗaya ya raba wa mutane to shine malamai suke cewa su ne waɗannan mutanen ya zo ya ganci yanzu yake cewa ba dan neman ubangiji na ba yadda layi in kike da tuzin saura irin ka halakar da ni ka sa ni in ba hanyar da ka bi ta shargoliya ba dan neman ubangiji na ba da tuni muna tare da kai a cikin wutan nan a tsakiyar jahannama Imam Suddi ya kawo wanda yake akan sa yake nufi sannan ta ji abu duk wanda za su yi haɗaka al'aqil lahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin duk haɗuwar da za ku yi da abokin ka in ba a yi alkhairi zai tsora ka wato wallahi sai an sai an yi irin wannan sai irin wannan ta faru to sai Allah to sannan malamin ka ce yana ta konewa da wuta ya aka ya gane za ka ce Allah madaukakin sarki ya bayyana masa sifarsa yana zuwa sai tunda da aljanna da abin da yake so Allah zai masa yana zuwa tunda Allah ya san me yake nema sai nuna ba shi yake gashi nan to sai Allah yake ni afama nahnu bimayyitin illa mawtatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون Allah ya ce ba ma da anu bi mayyitin ya aljanna jira tsayira saboda wato dadi ya kama su sai su ce ba ma da anu bi mayyitin shikenan fa mu dinnan fa ba fa za mu mutu ba suna da yawa junan domin cewa za su mutu kuma jin dadin zai yi shi domin jiyar da mutum yake yanzu da ya tuna cewa zai mutu shikenan kuma komai sai ya ji ya tsaya sai ka ji dadin yayin ki kana tuna cewa akwai mutuwa ba Allah ya baka shekaru yanzu ka hawo shekara 40 shekara 50 60 da ka tuna cewa akwai mutuwa sai ka ji komai ya tsaya domin wata rijiyar da ka so da baka so ko kana so wallahi labarin kaza ai sai dai ka ji ana tilka ummatun kada kala Allah ya ji dan wani shekarar sa kaza da rasuwa domin ka san diyar da Allah ya baka shekaru sai ka tafi to suna faɗin wannan abu ma na ahli bimayitin shikenan ba mu ba ba masu mutuwa bane ba za mu mutu ba suna faɗin kalmar dan su ƙara daɗaɗa wa kansu illa mutatan al'ula sai dai mutuwar nan da muka yi ta farko kawai ita ce mutuwar da zamu wa ma na ahli bimu'azzabin kuma sannan Allah ba zai mana azaba ba sai Allah madaukakin sarki yace inna hadha lahu al-fawz al-azim Allah da kansa yace lalle wannan rabo ne babba ba mutuwa sannan kuma ba azaba ai rabo ya kai rabo sai Allah yake limiti ne hada to irin wannan aikin da wayancan suka yi na alkhairi wal ya'mal al amilun duk wanda zai aiki ya zo yi kun ga bude mana goba ko cewa duk wanda zai ba Allah to ga irin hanyar da zai bi shine limiti ne hada wal ya'mal al amilun irin haka ake so duk ma'aikata ce kun ga anan malamai suke cewa anan za ka ƙara kallon cewa ba a shiga aljanna da baki kawai sai ka yi aiki wancan hadisin da annabi ya faɗa cewa wato lan yadkhula ahadun amalahu aljanna wa wato minkum amalahu aljanna cewa ba wanda ɗayan daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna yana nan a matsayin sa yana nan amma ka sani cewa shi aiki sababi ne na shiga aljanna idan ba ka aiki ba yadda za a duk inda Allah ya bayani ya aljanna za ka sai da yi magana aiki da imani innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula kada amanu wa amilus salihati cewa sun yi imani sun yi aiki na kwarai ba kawai cewa kai sun yi imani kawai ba innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa la'ani qaydin mimma yashtahuna wa hurun 'ayn fihi kamsali lu'lu'in daidai jaza'an bima kanu ya'malu duk wannan abin da aka faɗa sai aka ce sakamako abin da suka kasance suna aikatawa ne ba jaza'an bima kanu yaquluna ba bima kanu ya'malu saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu kalla ko da yaushe idan mutum yana so ya haɗu da Allah talau alim to ya aiki duk abin da Allah ya ce ayi to yi kokari yi to shine wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الله مروكين زرقيتي أذلك خير نزلا إن wannan yanzu shine mafi alkhairin masauki inda ɗan aljanna nan suke shine mafi alkhairin masauki inda ake yi wa wato baki gara shi ya fi alkhairi am shajaratu zaqum ko ko nan bishiyar ta zaqum wanda take cikin tsakiyar jahannama bishiyar kaya ce wanda da zarar yan aljanna sun ji yunwa suna ta ihun yunwa ya ce su je su wannan wani ya saki su abuwan abuwan da zarar yan wuta sun ji ya ce su je su wannan cewa wani ya saki su yuga su dima'in kalmoli ya kiri wuju bi isa karabu wa sa'at murtafaka da zarar yan wuta wato sun ji yunwa sai a ce da su to ku je ku ci wannan bishiyar ita kuma bishiyar ɗaya ce a cikin ta sai Allah madaukakin sarki yace wato da tun ne ma'agaji yugatu bima'in kalmuhul sai a agaza mutu a ba su wani irin ruwa kamar ruwan dalma ruwan mugunya ne na yan wuta shi za a sa sai ya tattafasa boiling point din ya wuce dari wani dari ya tafi inda zai tafi to sai a ba su saboda bala'in ruwa da suke bi sai sun dauka sun kai fuskar da sun kai fuska kuma ya tuli wajen waje ya yi fuskar gaba ɗaya ya kona ta saboda tirarin wuta tirarin zafin ruwan kaga boil boil din ya wuce na man gida da man gele ya wuce saboda haka sai ya kone fuskar gaba ɗaya zagon yadda ita shine ya jini wuju sai Allah yake bi isa kirabu wa ta'at wa tafaka kin da abin da za su ja kuma sai sun ja ba dole sai sun ja saboda bala'in da suke ciki kuma sai ya zagon yadda fuskar haka za a yi musu eh haka za a ta dawo da ita da ragwani a dawo da ita kuma haka za a kai musu shine azaba shine wato an ce jaratu zaqum ko bukiyar zaqum sai Allah yake kama ka tambaya ni ce ce bukiyar zaqum zaqum dai da ina ina da Allah fitnatan ai ce wannan bukiyar mun sanya ta ne fitnatan dan jarabawa lizalimi daga azalimai kawai ina ka jaratu sai Allah yake saurara ka ji wata irin bukiya ce da ta khuruji fi aslil jahim take fitowa a tsakiyar wutar jahannama a tsakiyar wuta don kaga ba a bukatar hankalinka anan so ake aka yadda domin wani laifi ya za a zuciya ta fito a cikin wuta to kayan manta ina gaya ba cewa akwai akwai kunama da mutum zai bi a wutar ko ba ka bane ya za abu mai rajirin wannan dabbobin su rayu amma saboda su Allah ya yi su ne da wannan sinadarin cewa wutar ba za ta yi musu komai ba domin ce azaba da su ya halice su sai ta wannan bishiyar wutar tirarin wuta ne yake shine takin ta dabun wuta shi yake ƙara sa ta fito to shi sa aka ga yaba to ake kawai kai imani imani cikakke ba imanin yaro da kai tsohuwa ba to ake kai da cewa lallai Allah madaukakin sarki duk abin nan da ya faɗa lallai yana da na'am yawa to kaga komanda yace dabbobin da ke rayuwa karkashin su no misali kaga ka dauki irin dabbobi namu ne yanzu ka kai duk mutuwa zai amma Allah ya hada wasu ya bar a nan kuma nan suke rayuwa to kaga wannan misalin ya isa so ake duk abin da ya taso na alkiyama kabari kai da riji kawai wai wani wani abu jiya wani abu da ya bani mamaki yaro na babban huzaifa da ya daga makaranta sai yake gayawa kanin da Abdul Halim irin wa'azin da malamin ya mutu akan kabari yana ta fada yana gaya mar sai yake kuma ka ga Allah madaukakin sarki iya da kisan mai gaba daya duka sai yake cewa kuma yana ganin kowa ya tambaye shi yana ganin kowa yace yana saman bakwai sai yake kawai sai hau jirgi wai jin ya hau jirgi shi kenan ya gama tunda haka ne jirgi zai hau sai yace mata ai ko me za ka hau yana ganin ka sai yace da shi da an sa mutum a kabari ana sa shi kabarin zai ma ya tsinci sai kasusuwan su kan hasu sannan aka je filin tashi alkiyama wato akwai wuta akwai aljanna to da yana cewa alkiyama kuma sai ya tsorata yace ya idan Allah in kiyama ta zo ka ga mu wallahi sai ka ga motsi daga nan ya fita waje ina kallon su sai ka ga fita yace dan Allah ya yi kiyama ta zo ka ga mu wato in ya ga mai ya dau wata shi ka ta zo ta ga mu to so ake idan kiyama ta zo kawai kai da dari bisa dari idan kai aka ga ma a matsalar kiyama duk abin da Allah ya faɗa ba a son hankalinka ya tafi ba a bukatarsa kwata kwata so ake ka gamsu cewa wayannan abubuwan da Allah ya faɗa lalle za su tabbata shi ga magabata suka ji ciyawar suke kuka kai ko za a faɗa yanzu wani abun ba ka sheke da dariya ba ruwanka to kaga yadda Allah yake gaya mana cewa wata irin bishiya ce da za ta fito a can a tsakiyar jahannama kan oha ƴaƴanta abubuwan da za su rika fitowa na jikin ƴaƴan bishiyar ka annahu rusul shayatin kai ka ce ƴaƴan kai kawu kawunan shedanu ne kan shedan haka yake kamar kan shedan to yanzu kan shedan waye ya taba gani ile ba da yake cewa inda za a zo yanzu a ce kowa a masallacin nan a ba shi takarda ta drawing da pencil a ce zana kan shedan duk wanda ya na ce yafi kyau ba zai ci maki ba sai wanda na ce yafi muni ko ba ga bane wanda na ce yafi muni sai ya fi kowa maki domin abin da ake hararowa ka san shedan daga jin shi dan kasan cewa ba ba kikkiawa bane to wanda yana to shi ne Allah ya ce wato halin toma da nesa kusa cewa ka annahu ru'usu shayatin kamar kan ke da ruwa haka wannan ƴaƴan bukiyar yake Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha kuma sai sun ci daga wannan wutar fa mali'una min halbudun su cika cikin su dake ku duba ku ga wannan abin da yake kamar garwaji manya manya shi za su kuma ga ruwan da za su rika sha da shi za su cika cikin shi wanda ruwan da sun ɗebo ga kijirwa an cika ciki da kawunan shekaru sannan ga kijirwa a kawo ruwan mugunya mai kama da ruwan dalba wanda yake ya gama tafasa a ce kuma su sha to shine fa mali wannan min halbutun sai Allah yake ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa duk da ka wuce darasin ba cewa thumma inna marji'ahum la ila thumma inna inna lahum alaiha la shawban min amin sannan suna cikin wutar jahannama za a rika ba su wato abin da za su sha na wato na ruwan zafi shine ruwan mugunya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ruwan mugunya ta fashe shine ruwan su thumma inna marji'ahum la ila al-jahim Allah madaukakin sarki yace sannan makomar su ita ce wutar jahannama innahum alfau aba'ahum dali domin sun yi biyayya ga iyayensu batattu shi ne idan yo mutu wannan matsalar fa hum ala atharihim yuhra'un suna bibiyar iyayensu ne kobo da kobo saboda haka cewa suka yi wato duk abinda inna wajadna alaiha aba'ana kazalika yaf'alu duk abinda iyayenmu suka yi wai laqila lahum tajau ma anzalallahu qalu man natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai Allah yake aulau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون can wala ya haɗu da nan wala ya haɗu ba ko da ba ta hankalta ba su da hankali ba ta shiriya sai kun musu biyayya kobo da kobo akai insha Allah ya faɗa a suratul zukhruf qala aw law ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun kaji ba amsar da annabi ya bayar suka ce su abin da suke biyayya ga shi shine abin da iyayen su suka zo da shi kobo da kobo iyaye da kakanni sai annabi ya ce ko da na zo muku da abin da yake shine mafi kiriya dangane da abin da kuka samu iyaye da kakanni akai sai suka ce kaza inna bima ursiltum bihi kafirun ai mu abin da aka aiko ku da shine muka kafircewa saboda haka ba gaskiya suke ne ba ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda wato anan abubuwan fa hum ala atari yura'un ay yusri'un suna gaggawa kwabo da kwabo shine yura'un suna bin su da sauri da abin da suke kuma idan suka yi abin alkhairi ba za su yi ta ka alkhairin ba sai na tsiya kaga ya annabi Yusuf ya wacce ba su millata awai kaga shi biye da yawan iyaye da kakanni ai ta alkhairi ne ka ba za su irin wancan ba sannan na san zuciya ne yake sa su yi biyayya ai iyayen su da kakanni sun tawo a gidajen kara ne da azara yasa yanzu suke manyan gidajen su kaga abun zaɓi suke kenan to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana wannan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya je mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko bunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka iyayen mu da suka ga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka dukan su da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana ne amfani idan ta mu karo Allah ka sa mu fita da kai da imani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gida muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon ubangiji da sunayen sa jawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم